إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين في كتابه المبين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون إن من أعظم آيات الله تغير الفصول والأحوال ما بين صيف وشتاء وخريف وربيع قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هكذا هم أصحاب القلوب الحية يعيشون حياتهم بين تأمل وتدبر واعتبار وتفكر عباد الله الأيام مراحل يقطعها العبد مرحلة مرحلة وأفضل الناس من أخذ من كل مرحلة زادا للآخرة قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وها نحن نعيش هذه الأيام مرحلة فصل الشتاء التي فيها فرص للحريصين على كسب الحسنات ومضاعفة الدرجات وذلك لما أودعه الله فيه من الخصائص والمزايا من طول ليله وقصر نهاره ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشتاء غنيمة العابدين أيها الأحبة في الله إن من أعظم العبادات التي ينبغي للمسلم اغتنامها في فصل الشتاء الصوم وقيام الليل كما ثبت الحث على ذلك في عدة آثار ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب مع السهولة واليسر وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام وكان أحد الصالحين إذا جاء الشتاء يقول يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا وقصر النهار لصيامكم فصوموا فالشتاء عباد الله فرصة ذهبية لمن يبتغي الأجر من الله وفرصة كذلك لمن عليه قضاء أو من عليه كفارات أن يغتنمها قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وإن من أعظم أسباب التقوى الصيام والقيام أيها المسلمون إن لكثرة الصوم شيئا عظيما قال الله تعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فلعظيم منزلة فلعظيم منزلته عند الله تجد أن الله تعالى أخفى أجره عن عباده وأسند ذلك إليه سبحانه فقال في الحديث في الحديث الرباني كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عباد الله والصوم حاجز وساتر للعبد عن النار قال صلوات ربي وسلامه عليه الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو طريق إلى الجنة فعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له أيها العبادة أيها المسلمون إن قيام الليل عبادة عظيمة وعمل جليل داوم عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فإذا سئل أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه أمته فقال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو, فر وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم ومطردة للداء عن الجسد عباد الله لقد مدح الله عباده المؤمنين فذكر من أخلاقهم الحميدة التي نالوا بها بفضل الله جنات النعيم أنه كانوا يقومون الليل فقال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولله در القائل قم الليل يا هذا لعلك تفلح إلى كم تنام الليل والعمر ينفد أراك طوال الليل ويحك نائم وغيرك في محرابه يتهجد أيها المسلمون فلنغتنم, فلنغتنم هذه الأيام ولنكثر من الصيام والقيام والذكر والاستغفار ولنسارع في الخيرات فالأيام تجري والأعمار تفني والموت يأتي بغتة فماذا أعددنا للقاء ربنا قيل لبعض السلف ما أعظم المصائب عندكم فقال أن تقدر على شيء أن تقدر على المأروف ولا تصطنعه حتى يفوت وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي نسأل هذا و أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد bayan haka yan uwa ina mai kaina wasiki da ku da tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda wasiya ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ga mutanen farko har mutanen ƙarshe bayan haka yan uwa lalle yana daga cikin abin da yake nuna mana samuwar Allah maɗaukakin sarki abin da yake nuna mana iko da ƙudura ta Allah maɗaukakin sarki shine caccanzawar yini da dare da dukkan wani yanayi da muka samu da muke samun kanmu a ciki iya daga cikin abin da yake tabbatar mana da cewa akwai Allah maɗaukakin sarki kuma Allah maɗaukakin sarki shine mai iko akan komai ta ina za mu gane haka shine kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin littafinsa mai daraja Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab Allah madaukakin sarki yake cewa lalle a cikin halittun sammai da kasai da kuma sabanin da ke tsakanin dare da yini ma'ana caccanzawar dare da yini sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa akwai ayoyi akwai abin lura akwai wa'azi game da wannan abubuwan amma fa ga waɗanda suke masu hankali ashe ko kaga wanda bai da hankali lafiyayye hankali na shari'a ba zai iya gane wannan ba saboda a 'yan watannin da ya gabata ko wata ɗaya ko wani wata ɗaya da rabi haka mun samu kanmu cikin wani yanayi na zahi wanda za ka ga mutum yana neman abu mai sanyi yadda zai yi ya ji sanyi a jikin shi yadda za a yi a cikin biron shi ko a cikin gidan shi ya samu sanyi ko kuma ya samu ruwa mai sanyi ya sha amma sai ga shi a yau mun wayi gari a cikin wani yanayi wanda kuma ya sha bamban da wancan wanda idan mutum yana da AC a gida zaka ga sai ya kashe shi idan mutum yana da AC a cikin mota baya kokarin kunnawa me yasa yana kokarin samun kaya waɗanda suke tufafi masu nauyi ya sanya domin yanda yanayi ya sauya sanyi ya zo to haka ne iya daga cikin ayoyin Allah da wa'azi da Allah yake mabayi caccanzawar yini da rana yini da dare da caccanzawa tsakanin lokacin sanyi da lokacin zafi da lokacin damana da lokacin kaka ko lokacin hunturu shine lokacin sanyi to Allah madaukakin sarki yace akwai ayoyi amma ga masu hankali shi yasa a karkashin wannan ayar lokacin da wannan ayar ta sabka Bilal bin Rabah Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda da shi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da lokacin sallah yayi sai ya tardo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zubar da hawaye yana kuka hatta gyafto kasan gyafton manzan Allah sallallahu ma'ana muna iya ɗaukar shi mu ce kamar kasan wando a yanzu na manzan Allah sallallahu ya jike saboda ni hawaye da manzan Allah sallallahu ya zubar sai Bilal yake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah sallallahu me yasa ka kuka ya manzan Allah sallallahu sai manzan Allah ya ce yake cewa laqad unzilat alayya al-laila ayatun wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar bima fiha manzalla ya ce ai allah maɗaukin sarki ya safkan min da aya a cikin daren nan wata aya ce wadda boni ya tabbata ga wanda ya karanta wannan ayar kuma bai tsaya ya tunani ya yi tafakkuri akan wannan ayar ba akan abubuwan da yake ciki ma'ana shine wannan ayar da Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab Allah ya ce akwai ayoyi a cikin sabani tsakanin dare da yini akwai ayoyi tsakanin sabanin da ke cikin tsakanin abin da ya shaye halittar da Allah ya yi ta sama da ƙasa akwai aya amma ga mutane waɗanda suke da hankali ya ku uwa musulmi mu sani cewa waɗanda suke da ma'abutan zukata waɗanda suke lafiyayya suna rayuwa ne a cikin duniya tsakanin lura da abin da Allah ya faɗi a cikin wannan ayoyin sannan kuma suna tadabburi suna bibiyar wannan halittun suna tunani akan tabbas wannan halittar Allah maɗaukin sarki ne kai daga ganin yadda dare yake shigowa da yadda rana da yadda rana take hitarwa ko yini yake shigowa zaka gane tabbas akwai mai juya wannan lamurrukan zaka ga tabbas ba turawa suke juya shi ba sannan kuma ba kai kake juya shi ba wa yake juya shi shine Allah maɗaukakin sarki mahalicin mu gabaki ɗaya ya ku ƴan uwa mu sani cewa rayuwa ko kuma kwanuka wani mataki-mataki ne da dan adam yake yayyankewa yau ka zo mataki na kaza gobe za ka kai wani mataki na kaza kamar yadda muke samun kanmu yadda lokaci yake sauyawa to haka wannan rayuwar gabaki ɗaya haka ne take ka zo wannan matakin za ka je kuma wani mataki gaba idan ka je wannan matakin kuma za ka kai wani mataki to wane ne mai hankali a cikin mutane shine wanda duk in ya samu akan wata marhala wani mataki da ya kai na rayuwa zai yi kokari ya ribatu da wannan matakin don ya samu samu lada ya yi gyaran gidan shi na ranar tashin alkiyama wannan shine mai hankali a ciki shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki ke cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah ya ce ita dukiya da 'ya'ya kawai ado ne ga rayuwar duniya ba komai ne ba sai kawai an sa muku ne su kawatan muku da rayuwar duniya ba wai wani abun bata lokaci bane ba amma zaka ga mutane ana bata lokaci akan akan ya za a yi a samu kuɗi ya za a yi in tara ya'ya ya za a yi in yi kaza da sauransu wannan wani abu ne wanda bai dace ba ga musulmi wanda yake mai hankali ya ku yan uwa ga mu muna rayuwa a cikin wasu kwanuka a yanzu wanda yake marhala wani mataki ne na lokacin sanyi wanda wannan lokacin sanyin akwai wasu damammaki kamar ka ce wasu garaɓasa wasu bonus wata fala da Allah maɗaukin sarki yake baiwa ibadunsa bayansu ga waɗanda suke so su yi aikin kirki ta yanda kuma za su yi ƙoƙari su ruɓanta su sanya su yi ibadunsu masu yawa su yi ƙoƙari su lullumka ibadunsu domin domin samun abin da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance musu na abin da ya shahi lada da irin falala da take cikin gidan aljanna shi yasa ta yaya kuma wannan damar take samuwa ta yaya wannan bonus ɗin yake kasancewa shine ta yanda za ka ga dare ya yi zamanto dare ne ya yi tsaho a yanzu lokacin sanyi yini kuma za ka same shi lokaci ne wanda yake gajere to wannan wata dama ce da Allah yake baiwa bayi domin su dage akan wasu ibadu guda biyu daya ibadar da za a yi ta a cikin dare daya kuma ibadar da ake yin ta a cikin yini ibada ta farko wadda ake yi a cikin dare shine dare yayi tsaho kana da lokacin da zaka yi kwana zaka yi barci ka samu barci isasshe kuma ka tashi cikin daren kai qiyamul layl haka zalika shi kuma wuni ya zamanto wuni ne gajere ya zamanto kaɗan ne kana da lokacin da za ka tashi ka yi azumi kuma ba tare da ka sha wahala ba domin akwai wanda suke dubara wanda ana bin su bashi azumi ko wani abu makamancin haka ko sun yi rantsuwa za su yi kafara ko wani makamancin haka sai su ce sai lokacin sanyi ya zo za su rama wannan azumin me yasa saboda lokacin sanyi na ɗaya babu zahir rana sannan kuma babu jin yunwa babu jin ishirwa afwan mafi yawanci zaka ga cikin sauki kayi ibada ka ta kare to ya ku yan uwa mu sani cewa haka ne ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu Umar bin Khattab yake cewa ai ash-shita'u ghanimatul abidin yake cewa ai dama lokacin sanyi wani bonus ne na mutane waɗanda suke son ibada duk wanda yake so yayi ibada wallahi idan lokacin sanyi ya zo to ya samu lokacin da ya kamata yi wannan ibada sannan kuma mu sani cewa iya daga cikin girman yin ibada a cikin wannan lokacin kamar yadda na ambata shine mutum yayi azumi ko kuma yayi qiyamul layl kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya kwadaitar da yin haka har ma ya zo a cikin maganar da manzon Allah yake cewa al-ghanimatul barida yace wani bonus mai sauki wata gara basa mai saukin yi shine ne manzalla ya ce afsawmu fi shita shine mutum yayi azumi a lokacin sanyi me yasa saboda manzon Allah ya kira shi da ghanima bonus wata gara basa wata falace me yasa saboda akwai lada mai yawa a cikin shi sannan kuma akwai sauki wajen yin wannan azumi domin za ka tashi cikin sauƙi za ka kai azumi har rana ta je ta hada ko kuma ta faku a gare ka har ka yi azuminka shi yasa abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi ma yake cewa marhaban bishita yake cewa maraba game da lokacin sanyi domin albarka tana sabka a cikin wannan lokacin idan albarka ta sabka yace kuma waya tulu fihi lailu sai kaga dare ya zamanto mai tsaho lil domin a yi ƙiyamun laili sannan kuma ya ce wa ya ƙusuru fihin naharu sai kaga kuma yini ya zamanto gajere lissiyam saboda mutane su yi azumi shi yasa aka tambaye ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan sanyi ya zo sai ya ce ya ahlal qur'an ina kuke ku masu karatun alqur'ani ina kuke ku zo nan qala laylukum liqira'atikum ai daren ku ya zamanto mai tsaho saboda ku tashi da daddare ku ringa karanta alqur'ani faqra'u ku karanta alqur'ani yace kuma wa qasran wa qasran nahar sannan kuma yini ya zamanto gajere kare lisuyamikum saboda ku ringa yin azumi fasumu ku je ku yi ta azumi to kadiba kaga yanda magabata suke idan lokacin sanyi ya zo shi yasa ya ku ƴan uwa mu sani cewa lalle shi sanyin nan kuma wata dama ce kamar yadda na ambata a nan baya ga wanda yake so ya samu lada mai yawa ko kuma wanda ake bin shi bashin azumi musamman mata da kuma maza wasu daga cikin wanda za su yi kafara dama ce da Allah yake badawa mutum yayi kokari yayi saboda mi saboda zai samu sauki a cikin shi shi yasa ma zaka ga Allah yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin Allah yake cewa ku yi rigai rigai wajen aikata aikin kirki duk lokacin da ake so a yi munafasa a yi rigayin geniya ba wajen gina babban gida ba ne ba ko ko a'a wajen tara mata a'a ba shi ne ake so a ringa me yake da suna concurrence ba a'a ana so a ringa concurrence ne cikin abin da ya shayi ibada musamman a irin wannan lokaci na sanyi domin a yi amfani a wadatu a ribantu da lokacin sanyin nan shi yasa kuma 'yan uwa mu sani cewa iya daga cikin sabubban da zai jayo wa mutum takawa domin a ayar da muka karanta a ƙarshe Allah ya ce uiddat lil muttaqin Allah ya tanadar ma wa'inda suke tsoronsa wa'inda suke kiyaye dokokinsa aljanna to wannan wa'inda suke kiyaye dokokin Allah me zai sa kaka samu wannan matakin shine alƙiyamu wasu yam azumi iya daga cikin sabubban da za su sa ka samu tsoron Allah haka zalika ƙiyamun leli yana daga cikin abin da zai sa ka ka samu mi ka sakai zuwa ga tsoron Allah maɗaukin sarki shi yasa zaka ga Allah ma yana cewa was-sa'imina was-sa'imat wa'inda suke yawan azumi daga cikin maza da wa'inda suke yawan azumi daga cikin mata da wa'inda suke kiyaye farjin su daga cikin maza da wa'inda suke kiyaye farjin su daga cikin mata da wa'inda suke masu ambatan Allah mai yawa cikin maza da cikin mata Allah maɗaukin sarki ya ce a addallahu lahum maghfiratan Allah maɗaukin sarki ya tanadan musu da wata gafara da kuma ajran azima da kuma lada wanda yake mai girma kaga saboda girman azumi amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wata ibada da za ku yi Allah maɗaukin sarki zai ba ku lada kaza misali manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata a hadisi ingantacce hadisin Imam Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa man qara'a harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi guda daga cikin littafin Allah ma'ana alqur'ani falahu bihi hasana yana da kyakkyawa guda sai manzo Allah ya ce wal hasanatu bi ashri amsalha ita kuma kyakkyawa kwatankwacin lada goma ma'ana duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin alkur'ani yana da lada goma wanzu Allah ya ce la aqulu alif lam mim harfun wanzu Allah ya ce ba za ka zo ba zan ce alif lam mim harafi guda ne ba a'a wanzu Allah ya ce walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun alif lam mim harafi ne guda uku duk wanda ya karanta su yana da lada talatin kenan to kadiba kaga girman alkur'ani amma Allah ya ce ga ladan da za a baka duk da lada ne mai yawa amma saboda girman azumi sai Allah ya ce sai ya ɓoye ladan azumi a wajen shi manzo ya zo a cikin hadisi wanda ake ce mishi hadisul qudusi hadisi ne wanda ya zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi amma Allah ne yake magana da kanshi Allah madaukin sarki yake cewa kullu amali ibn adam lahu duk wani aikin ibada da dan adam zai yi nashi ne ma'ana akwai ladan da za a bashi amma illa siyam sai Allah ya ce banda azumi sai manzo Allah ya ce Allah ya ce da kanshi fa innahu li wa ana ajzi bihi Allah ya ce domin shi azumi na wani kuma ni ne nake ba da ladan shi ko mala'iku bisan lada nawa za a ba mai azumi ba azumi in mutum ya yi azumi Allah ya ce ladan shi kawai Allah ne yake kwasa ya bashi to kadiba kaga saboda girman azumi shi yasa ya ku yan uwa mu kasance muna yawan yin azumi kuma shi wannan azumin yana baiwa mutum kariya a cikin jikin shi daga shiga wuta duk lokacin da mutum yake yawaita azumi to Allah madaukin sarki yana sanya wannan azumi ya zamanto mishi ya kare shi daga shiga wuta manzo Allah sa sun yake cewa azumi wata kariya ce da take kare bawa daga shiga wuta sannan kuma wannan azumin wata hanya ce da in mutum ya rike zai tafi aljanna shi yasa aka samu wani daga cikin sahabbai ana ce mishi umama sai ya je wajen manzo Allah sa sun radiyallahu ta'ala anhu umama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi manzo Allah ya ce dullani ala amalin ya manzon Allah ka bani labari ka dora na akan wani aiki wanda adkhulu bihil jannata zan shiga aljanna da wannan aikin in na rike shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi alayka bisawm na gare ka ina maka wasici da ka yawaita yin azumi fa innahu la mithla lahu domin babu wani kwatankwacin azumi idan ana magana akan ibadar da za ta kai mutum aljanna amma zaka mutane sanyi ya zo mutane suna ƙara shiga cikin bargo cikin dara ana ruha ana kwana mutum ka same shi ya yi awa takwas tara goma yana ta kwana dare ya shigo har ya wuta bai samu ko minti goma da ya tashi ya karanta alkur'ani ko kuma ya tashi ya raka a biyu ya roki Allah maɗaukin sarki abubuwan da yake bukata shi yasa ya koyan uwa mu san da cewa lalle azumi wata dam lokacin sanyi wata dama ce da Allah ya ba mu don mu tsaya mu yi ni mu yi azumi a cikin wuni domin wunin nan yana zama ƙarami sannan kuma ibada ta biyu daga cikin abin da ya kamata a yi a cikin lokacin sanyi shine abin da ya shahi ƙiyamun laili ya ku uwa mu sani cewa lalle iya daga cikin abin da ya shahi ƙiyamun laili ibada ce mai girma sannan kuma wani aiki ne wanda manzan Allah sallallahu da kanshi ya dawwama akan shi har lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa manzo Allah ya dawwama akan qiyamul layli kai hatta kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin qiyamul layli har sai kafafuwan shi sun yi ni sun kumbura sun ƙaba saboda ni saboda yanda yake tsayuwa ai shi yasa aka ce ma qiyamul layli shi yasa aka ce qiyamul layli tsayuwar dare me yasa aka ce tsayuwar dare saboda ana so a nuna maka cewa tsayuwa ake so a yi ana so a yi tsayuwa mai yawa in an zo ƙiyamun laili ana so ka yi ta yi tsaho a karanta ƙur'ani ba a yi shafshaf a huce ba kamar yadda ake in lokacin azumi ya zo har za ka ga mutane sun fi so su ta yi masallacin da shafshaf minti goma minti goma sha biyar an ƙare ta hajjudi ko ƙiyamun laili a'a wannan ba shi ake so ba ƙiyamun laili shi yasa ma aka ce ƙiyam tsayuwa ta mi ta dare shi yasa ake so ana so tsayuwar ta yi tsaho sosai to manzo Allah ya dawwama har kafar shi tana kumbura kai hamma Aisha radhiyallahu anha take tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa atasna'u hadha wa qad ghafar wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar shin wai manzo Allah zaka ringa yin wannan qiyamul lailin har kafarka tana ƙaba tare da cewa kuma Allah ya gafarta maka duk wani zunubinka da wanda za ka yi da wanda zai zo gaba da wanda ka yi duk a baya me yasa kake yin haka amma ka diba ka ga buɗan bakin manzon Allah sallallahu sai ya ce afala akunu abdan shakura shin yake Aisha bazan kasance bawa mai gode ma ubangijin shi ba wai duk qiyamul layl nan da manzon Allah sallallahu yake yi wai yana yi ne don ya gode ma Allah akan Allah ya bashi aljanna to wai wannan wai iyayi ne ta godiya to mu da muke neman aljanna wace irin kiyamul laili ya kamata mu kenan shi manzo Allah sallallahu yana da tabbas garantin aljanna wannan babu shakka a ciki amma wai yana gode ma Allah ne akan wannan falala amma in iya ƙiyamun laili domin godiya ga Allah har kafa shi tana kumbura amma sai kaga wani ƙiyamun laili shi raban shi da ƙiyamun laili sai azumi ya shigo da an ce an ga watan azumi su ne sahun gaba a masallaci da an ce an ga watan shawwal shi ke nan an bar masallaci watakila salloli biyar kin ma sai da kyar ake samu ana yi ka diba haka ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya dawwama har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana kan wannan abin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiti ga al'ummarsa da su yi su yawaita yin azumin nan me yasa saboda musamman a lokacin sanyi shi yasa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum biqiyamil layli fa innahu da'bus salihin manzo Allah sasa yake cewa ina muku wasiti ya ku al'ummata ku yawaita yin qiyamul layli domin wannan qiyamul laylin wata hanya ce da take kusantar da ku qurbatun ila rabbikum tana kusantar da ku zuwa ga ubangijinku wa makfaratul lisayiat kuma wannan qiyamul laylin tana kankare muku zunubanku da kuke yi sannan kuma manzo Allah ya ce wa manhatul lil ithm kuma wannan qiyamul lailin tana hana mutun saban Allah duk wanda yaga yana ta saban Allah yana so ya daina wallahi ya ringa qiyamul laili zai sha mamaki qiyamul laili tana sa mutun ya fasa saban Allah madaukin sarki sannan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutridatul lidda'i anil jasad ita wannan qiyamul lailin tana gusar da cuta da take jikin mutum wanda yake da wata cuta wata rashin lahiya matsalar da gare mu mu a yanzu yakini ne bamu daga Allah madaukin sarki bamu da tabbas akan manzon Allah akan Allah amma muna da tabbas akan mutane wasu suna da tabbas akan RFI ko wani abu makamancin haka domin zaka ji an ce RFI ya ce kaza Radio France International a RFI an ce kaza sai ce wallahi haka ne wannan haka ne tabbas amma za a ce mishi Allah ya ce kaza sai ya ringa kokonto ah haba kai ma haba dan ustazu ustazu ko malam ya za ku ce ku ringa amfani da hankali hankali wai RFE wani kato ne zai yi magana ko wata katuwa za ta yi maganar ya yarda ɗari bisa ɗari wai amma malami zai ce mishi Allah ya ce kaza wai yana shakka ya yarda da maganar wani arne misali tana yiwa ma kafiri ne amma maganar ubangijin shi wai yana shakka akan ta ba don komi ba saboda Allah maɗaukin sarki ya kare mu to shi yasa wannan ƙiyamun lailin tana gusar da mi cuta daga jikin mutum duk wanda yake da cuta wallahi ya dage ya roƙi Allah musamman a cikin ƙiyamun laili kuma in yayi sujada domin manzo Allah ya ce in kun yi sujada ku yawaita mi addu'a fa qaminun an yusajaba lakum an yusajaba lakum manzo Allah ya ce kuna da tabbas an kusa a amsa muku duk wanda yake addu'a a cikin sujada wallahi an kusa a amsa mishi addu'a shi shi yasa 'yan uwa mu ƙara mai da hankali wajen mi wajen abin da ya shayar da yamun laili zaka goma Allah maɗaukakin sarki abin da yake ƙara nuna maka muhimmanci akan abin da ya shayar da yamun laili lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wasu daga cikin salihai sai Allah maɗaukakin sarki da ya yabe su ma'ana Allah ya yabi salihan bayi sai Allah ya ambaci ɗaya daga cikin ɗabi'arsu daga cikin ɗabi'ar da suke shine sai Allah ya ce kanu qalilan minal layli ma yahsha'un wa bil asharihim yastaghfirun kaɗan ne daga cikinsu suke tashi da dare suna suna sallah suna qiyamul layli haka Allah yake waɗi a cikin wata sura cikin suratul sajda Allah yake cewa ta tajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yake cewa suna tashi daga wajen kwancinsu a lokacin sanyi kwana yana da daɗi musamman da daddare ka shiga cikin bargo a lokacin zaka tashi daga cikin shinhuda zaka tashi ka je kai arwalla kai sallah Allah madaukin sarki ce wannan mutanen suna tashi domin su yi qiyamul layli musamman a lokacin sanyi ya ku yan uwa mu zamanto masu shi yasa wani bawan Allah mai waƙe yake cewa qumil layla ya hadha la'allaka tuflihu yace ila kam tanamu al-layla wal umru yanfadu araka tiwala al-layli wayhaka na'imun wa ghayruka fi mihrabihi yatahajjad yake cewa ya kai wane tashi tashi la'al tashi daga kwanan da kake ka tashi tana yiwa ka rabota ka tashi cikin dare ila kam tanamu al-layla wal umru yanfadu yace so har yaushe ne zaka je kana kwana kuma rayuwa tana karewa har yanzu shekara 20 kana ta kwana kullum baka qiyamul layli sai yaushe zaka fara qiyamul layli ka tashi ka tashi kai qiyamul layli yace araka tiwalal layli wai haka na'imun yace ina ganin ka kullum kana ta barci cikin dare yace wa ghayruka fi mihrabi yatahajjadu amma ga wasunka suna can suna tahajjudi suna ta qiyamul layli cikin dare kai mi kake jira mu muke jira ya ku uwa musulmi shi yasa wallahi lokacin sanyin nan lokaci ne da ya kamata mu dage game da abin da ya shayi musamman wannan ibadu guda biyu ba wai su kadai ake yi ba a'a amma suna da saukin yi ne a wannan lokaci domin in mutum yana tunanin a ya ta wajen aiki ne ya wuni ya gashi yana bukatar ya huta dare tsaho gare shi za ka kwanta ka huta ka huta mai kyau ka samu hutu lafiyayye kuma ka tashi cikin dare ka samu ko minti talatin ne kai kiyamun leli wasu suna yaudar kansu wai in aka ce kiyamun leli mutum tunani yake sai ya yi rakawai masu yawa a'a wa ya ce maka kiyamun leli ka tashi ka yi raka'a biyu ya isa ba dole sai kayi raka'a goma sha ɗaya goma sha uku ba tabbas sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya tabbata manzo Allah yana yin raka'a goma sha ɗaya ko kuma raka'a goma sha uku amma ba dole sai kayi wannan ba kana musamman in hwarawa ne zakai kun san ba hwara da abu mai yawa yau misali mutum ne baya sallah baya komi sai ka zo ka ce mishi ai akwai sallah guda biyar akan shi akwai qiyamul layl da ake yi akwai kaza akwai kaza lokaci guda da yayi kwana ɗaya kwana biyu zai gaza amma in ka ce mishi akwai salloli guda biyar da Allah ya wajabta maka dole sai ka yi su ɗaya da asuba lokacin asuba ita ce sallah asuba sannan ka yi sallah ta tirezor kamar da ake waɗi salatu zuhur sannan ka yi lokacin la'asar sai zuhur da ake waɗi sannan ka yi magriba sai ka yi isha'i gashi nan akwai hutu in ya wara ya kwana biyu misali aka ɗauki wata wata ɗaya wata biyu sai ka ce mishi to kuma akwai wata ƙarin falala deja yanzu ya saba da waɗancan kaɗan kaɗan haka ake yi to kai ma in za ka fara ƙiyamun laili ka zo ka fara yin raka'a goma sha uku da farko ka ce za ka fara wallahi gashi ya za ka yi sannan kuma zaka zo ka ce sai ka karanta izini goma a cikin raka'a guda a'a kaɗan kaɗan ka fara da kaɗan za ka kai matakin da za ka yi za ka saba gabanka za su saba shi yasa yan uwa mu zamanto mun rike wannan ibadu guda biyu na farko qiyamul layli cikin dare saboda dare ya zamanto yana da tsaho na biyu kuma shine abin da ya shaye azumi domin azumi dama mafi yawancin abin da ake guje ma shine shine zahi a ce ai zahi a da kwai akwai zahin rana kaza kaza da sauransu to a lokacin sanyi babu wannan zahin rana kuma gashi baka wahala domin lokaci kaɗan ne duka yaushe ne rana ta fito yanzu ga mu tirazar katarzar take fama yi yaushe ne duka ranar ta fito yanzu daga an kare ana yin sallar la'asar shikenan magriba lokacin magriba ya kai shi yasa a dage game da yin abin da ya shahi kuma azumi domin wannan ibadun guda biyu lokacin yin su ne a yanzu tun kafin ranar da mutum zai yi nadama ta zo domin Allah madaukakin sarki yake cewa waji a yau mai izin bi jahannam a ranar tashin alkiyama za a zo da wutar jahannama domin wutar jahannama za a kawo ta gaban mutane wannan wutar jahannama mutane suna gani Allah ya ce yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra a ranar zaka ga dan adam yana nadama akan abin da ya aikata me yasa bai tsaya yayi abin kirki ba Allah ya ce wa anna lahu dhikra menene wannan tunanin da yake wannan nadamar da yake ba ta amfanin shi ga komi domin ranar tashi alkiyama an riga an kare sai Allah madaukin sarki ya ce yaqulu al-insanu yawma idhin ya ƙulu ya laita ne ƙaddamtu li hayati yana nadama ya kai tona ina ma a ce na gabatar a rayuwata da na yi ta duniya na yi aikin kirki sai allah maɗaukin sarki ya ce fayo mai idin layu azabahu ahad allah maɗaukin sarki ya ce waje a yau mai idin bi jahannam yau mai idin ya tazakkarul insanu wa anna lahu dhikra ya ƙulu ya laita ne ƙaddamtu li hayati فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي kaga sai Allah madaukin sarki ya bada labarin akan cewa wannan ran zai zo yana nadama akan wai me yasa bai yi aikin kirki ami ba a duniya tun kafin ya mutu kuma wannan nadama za ta zamanto mishi nadama ce wadda ba ta da amfani shi yasa ya ku yan uwa a ƙarshe abinda nake ƙara tunatar da kaina da ku ga baki ɗaya shine mu tsaya mu dage game da wannan ibadu guda biyu Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon amfanuwa da dararrakinmu da kuma yininnikanmu da za mu shiga Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon yin abin da ya shahi aikin kirki a cikin wannan lokaci na sanyi da muke ciki Allah maɗaukin sarki ya ba mu ƙwarin gwiwar tashi da daddar mu ya mu yi kiyamun laili Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon yawaita yin azumi a cikin wannan lokuta Allahumma a'inna ala ta'ati fi hadha shita Allahumma a'inna ala ta'ati fi hadha shita الشيطان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام أنزل الأمن في دولتنا هذا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله